أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai wato EKS Islam Kitabu was Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshin da ake ganin a zahirin su kamar sun ci karo da juna tare da ƙasar salati da jinjinawa ga manzonmu manzon rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar yadda yan uwa suka sani wanda suke bibiyar wannan darasi muna tafiya ne da littattafai guda biyu tare da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti littafi na biyu as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar a darasin mu na 99 kenan kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da ikhlasi a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya muna cikin littafin dafa'i hamil tirab an ayatul kitab a darasin mu na 98 sai wato lokaci mun halinsa a cikin littafin dafa'i hamil tirab inda malam yake bayani a mas'ala ta 85 To, bayan malam ya kawo cewa wato Allah ya kira Yahudawa wato mushrikai, kuma a wani lokaci sai ya kira su wato nau'i na kafirai. Kenan miye bambanci nan a kira su kafirai wani lokacin kuma a kira su mushrikai, alhali su mushrikai ne. To, malam ya koro bayani ga waɗanda suke bibiyar mu inda muka tsaya malam ya nuna cewa ta wata fuska suna matsayin mushrikai. shi yasa Allah ya kira su mushrikai ta wata fuska kuma su mushrikan laraba an kira su mushrikai ne ta fuskar shirkar da suke yi ta saba ma irin ta ahlul kitabi amma dukkan su mushrikai ne kuma sun fita daga cikin musulunci domin shirka ce babba ba shirka ce karama ba kamar riya to sai malam yace walamma auha shaytanu ila kuffari makkata lokacin da shaydan yayi wahayi zuwa ga kafiran makka makkata bai ce makkati ba domin mamnu'un min as-sarfini ba a cewa kuffari makkati an yas'alu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam shedan ya musu wahayi su tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam an shati akan al'amarin wato akuya tusbihu mayyitatan wadda take wayuwar gari tana matatta man qatalaha wa ya kashe ta wa annahu cewa idza qala sallallahu alaihi wa sallam idan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace Allahu qatalaha ai Allah ne ya kashe ta an ya ƙulu shaɗan sai musu wahayi su ce kenan ma qataltumuhu bi aidikum halalun yanzu abin da kuka yanka da hannayenku kuka kashe da hannayenku halat ne wa ma qatalahu Allahu haramun amma kuma abin da Allah ya kashe da kanshi kuma ku ce haram ne kenan kun fi Allah kaga wata shubuha kenan fa antum idan ahsanu min Allah kenan kun fi kun fi Allah anzalallahu sai Allah saukar da aya fi zalika a cikin wannan qaulahu ta'ala fadar Allah wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kakkuci abinda ba a ambaci sunan Allah a kansa ba wa innahu lafisqun an gane ko alwawu tana zamantowa isti'nafiya kenan wa innahu lafisqun abinda aka yanka ba a ambaci sunan Allah a kansa ba wato fasikanci ne kenan ma'ana wato wani nau'i ne na wato shirka kenan ko kuma wa innahu lafisqun nan wawu waɗansu malamai sun tafi cewa wawul hali ce wal halu innahu lafisqun alhali yana a matsayin fasikanci kenan sai ya zamanto wanda ba ambaci sunan Allah ba gaba ɗaya kwata kwata ba a ci fasikanci ne in mun ce wawul istinafi ce ko kuma in mun ce wawul hali ce kakkuci abin da ba a yanka ba a ambaci sunan Allah ba alhali yana a matsayin fasikanci ma'ana kenan an ambaci sunan wani Allah a kansa domin akwai maganganu da malamai ka koma cikin littattafan tafsiri kaga abin da malamai suka faɗa sai Allah subhanahu wataala ce wa inna shayatina lalle shaidanu la yuhuna ila awliyaihim suna yin wahayi zuwa ga waliyansu ashe kenan shaidan yana wahayi kuma akwai waliyi na shaidan da nasi na alqur'ani liyujadilukum don su yi jayayya da ku wa in ata'tumuhum idan kun kai musu da'a innakum la mushrikun to lalle ku mushrikai ne ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka tafi cewa to nan rantsuwa ce aka yi domin an shafe wato abin nan domin ya kamata a ce wa in ata'tumuhum fa innakum la mushrikun sai a kawo fa'un to nan sai ce innakum la mushrikun ku mushrikai ne kenan wallahi innakum la mushrikun domin ba a kawo fa'un ba sai nuna jawabul qasami ne ba jawabul shart ba jawabul shart sai zamanto mahzufun wa in atawtumuhum kenan antum mushrikun fa antum mushrikun wallahi innakum la mushrikun kenan an shafi abubuwa wato daban-daban kamar yadda malamai suka yi bayani mai so ya koma cikin littattafai ya ga abin da malamai suka faɗa musamman waɗanda suke kula da wato lugha kamar ad-durrul masun fi ulumi kitabil fi ulumil kitabil maknun na Sheikh As-Samin Al-Halabi Al-Andalusi ko kuma al-Bahrul Muhit na Abu Hayyan At-Tauhidi ko kuma i'rabul Qur'an al-Karim wa bayanuhu na Muhammad Muhiddin Darwish da sauransu fa aqsama ta'ala sai Allah yayi rantsuwa inji malam fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya ala anna man ata ash-shaytan cewa wanda ya mashi dan da'a fi ma'siyatillahi a cikin sabon Allah annahu mushrikun billah cewa yayi shirka da Allah to kaga malam ya ce yayi rantsuwa kuma baka ga wallahi ba kenan nan sai ya nuna maka cewa malam ya tafi cikin mazhaban waɗanda sun kace innakum la mushrikun jawabul qasmi ne wallahi innakum la mushrikun ina fata an fahimce ni domin an ce aqsama an yi kanon to ina take anan malam ya ce to walamma sa'ala adiyu ibn hatim adiyu dan hatim akwai alhatimu ta'i cikin laraba mutum ne wanda an kasan shi da wato yawan kyauta to nan ga kuma ga adiyu ibn hatim sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ma sa'ala adiyu ibn hatim annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da adiyu dan hatim ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an qaulihi ta'ala game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا سرقي أحبارهم ما لم منسوا جمعنا الحبر كو الحبر ورهبانهم da kuma ruhbanahum masu ibada daga cikin su waɗanda suna musu kyakkyawan zato saboda sun ga sun yanke zuwa ga ibada wanda mun ce kun babu ruhbaniya a cikin addinin musulunci duk da suke suna cewa la ruhbaniyatu fil islam suna cewa hadisi ne ba hadisi bane an gane ko sai dai wannan ruhbaniya babu ta a cikin musulunci don Allah ya ce wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah sun rike su arbaban jam'i ne na arrabbu an gane ko arrabbu ko kuma rabbu wato sun rike su ubangijin ne suratul tauba aya 31 yace kaifa ittakhaduhum arbaban ya aka suka rike su abin bauta qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace alam yuhillu lahum ma harrama Allah shin bu su halatta musu ba abinda Allah ya haramta wa yuharrimu alaihim ma halallah kuma sun ka haramta musu abinda Allah ya halatta fattaba'uhum kuma suka bi su qala sai Ali ibn Hatim ya ce bala eh qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bi zalika takhaduhum arbaban ta wannan fuskace suka rike su wato ubangijin nai sun zamanto suna bauta musu malin yace to fa bana sai ya bayyana anna ahlul kitabi cewa su ahlul kitabi yahudawa da kinan da kristoci mushrikuna mushrikai ne min hadhal wajhi ta wannan fuska ashirkal akbar kuma shirka mafi girma wadda ke fitar da mutum daga cikin musulunci wa in kanu ko da sun kasance khalafu kuffara makkata sun saba makafirran makka fi sarihi ibadatil awthan a cikin bauta ma wato gumaka wadda suke yin ta a fili malam ya ce wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi kuma yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko da malam ya yi bayanin mas'ala an gano wani abu to ilimi dai hakika ne ilimi yana wajen Allah domin ilimin dan adam bai kai ga ilimin Allah ba kuma ilimin ka Allah ne ya baka sannan kuma idan ka yi bacci baka san inda ilimin ka yake ba sai in Allah ya dawo maka da shi abinda malamai suka ce kenan kenan sai ya zamanto wato ahlul kitabi in an kira su mushrikai ta wata fuska ce su kuma mushrikan laraba an kira su mushrikai ta wata fuska ce kenan babu wata matsala kakkasa tsammanin su ba mushrikai bane ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam abu na karshe wanda zamu kara a karkashin wannan aya duk da yake an kira ahlul kitabi kafirai kuma an kira su mushrikai kuma an ce kada a auri mushrika don Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kakku auri mushrika sai ta yi imani to sai zamanto nan al ko ya zamanto a hadiyya ce tana nuna mushrikan larabawa ake nufi banda ahlul kitabi da kuma kristoci da abin da kristoci ko kuma al ta zamanto jinsiya kakku auri jinsin mushrikai ma'ana jinsin mushrikai ko ta zamanto istighraqiyya umumiyya ma'ana wato al'umum al'urfi ko kuma al'umumu dai gaba ɗaya duk ta shafi kowace mushrika amma sai a yi taksisin ta da aya ta suratul ma'ida da zo cikin suratu wato al-ma'ida al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum kaga al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau ne aka halatta muku abubuwa daɗaɗa ma'ana kenan an ka halatta muku waɗansu ba dukkan su ba domin Qur'ani yana sauka ana wato halatta abubuwa daban-daban kafin ma saukar wannan aya an gane ko kenan nan waɗansu sashen abubuwan da aka halatta ake nufi ko ko a yau ne aka kai ƙarshe na halattawa domin suratul ma'ida ita ce sura ta ƙarshe da ta sabka da shari'a wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum ta'am abincin ahlul kitabi halatta ne gare ku wa ta'amukum hillul lahum abincin su halatta ne gare ku nan ta'am kamar yadda aka yi riwaya ga Ibn Abbas radiyallahu an kamar yadda malamai suke cewa shine nan ta'am ana nufin abin da suka yanka domin shi tuwo ba a yanka shi ba a yanka ayaba ta Yahudawa ma'ana da sunan an yanka ta don saboda a yi mata yanka sannan a ce a ci ta a'a in ma an yayyanka ta da ta ne za a yi don ya ci da haka nan ta'am ana nufin zaba'ih domin wato apple ko mu ce pom ko kuma mu ce banana ta Yahudawa ai ba abu ne wanda ake zako a ce sai an yanka shi an gane ko da sunan yanka irin yadda ake yanka dabba sai ce wal muhsanatu mina minal mu'minat da kuma mata wanda suke ƴaƴa ko kuma al muhsanat wanda suke al afaif waɗanda suke waɗanda suke kamammu kenan ƴaƴa kamammu domin fassara tana daukar ma'ana daban-daban wato kalimata al-muhsanat tana daukar ma'ana guda hudu wani lokaci tana nufin al-muhsanat matar da take kafira ta musulunta abin da ɗansu malamai suka ci kenan almuhsanatu wani lokaci tana nufin mace wadda ba baiwa ba wadda take matsayin ya in ana bauta ta addinin musulunci ba bauta ta ƙarya ba almuhsanatu wani lokaci tana nufin mace ta wadda adda aure wadda take tana da aure don ya ce wal muhsanatu illa abin nan wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal mukhtarin illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum to nan al muhsanat ana nufin masu aure sannan kuma almuhsanat wani lokaci ana rufin al'afa'if waɗanda sun kame kansu daga zina wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun dan haka sai ka tantance shin cikin muhsanat din ga guda hudu wacce ce ake nufi to dan haka da anka ce wal muhsanat nan wadansu malamai suka ce nan ahlul kitabi ba sai da ta musulunta ba kaga nan ba zancen musulunci ake ba ko da ta zauna akan addinin ta sannan nan ba ana zancen mai aure ba don mace mai aure ba a aurenta anan ko ba haka ba na almuhsanat ana nufin wato waɗanda suke ‘ya'ya ba bayi ba domin ɗa yana bin mahaifiyar shi ne a wajen bauta idan mahaifiyar shi baiwa ce in ta haifi ɗa sai zamanto shi ma bawa ne in dai ba mai baiwa bane ya take ta sai ta zamanto ummul walad ina fata an fahimci ni to amma ummul walad ita ce kenan wadda idan mutum yana da baiwa ta ke ta haihu an hana a sayar da ita kuma tana matsayin wato idan mijinta ya mutu za ta zamanto matsayin ta samu yanci to kuma ɗanta ba bawa bane domin mutum ba zai bautar da ɗansa ba wanda ya haifa babu bauta tsakanin ɗa da uba to nan almuhsanat sai mu ɗauki suna matsayin wato ƴaƴa don saboda kada ka aure ahli kitabi baiwa ya zamanto ƴaƴan da zaka haifa su zamanto bayi in suna karkashin kafiri ya kafirtar da su sannan kuma almuhsanat sai su zamanto kamammu bai halatta a auri almumisat ba wato ko albagaya wato karuwai kinan daga cikin su kinan nan waɗancan guda biyu ba za su shiga ba biyu ne za su shiga anan to kaga idan mutum bai fahimci ma'anar kalima ba bai san tana ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya ba wacce ce za a bayar sannan ya za a fassara to wannan aya dai ta yi taksisi na ahlul kitab sai zaman to su duk da yake an ce wala tankihul mushrikat in mun dauki al jinsiya ce ta shafi dukkan mushrika ko istighraqiyya ce umumiyya al umumul al urfi ko ko al umumul wanda yake am ya hade kowa da kowa wanda ake nufi to sai zaman to ga aya ta ma'ida ta yi taksisin matan ahlul kitabi ko da an ce su mushrikai ne to amma ko da haka ne a inda kake da karfi a kanta zamanin da musulmi suka aure su don wasu sun ce babu ahlul kitabi don an ce wai a cikin ayat suratul ma'ida alladina utul kitaba min qablikum wadanda aka ba ku littafi an ka ba su littafi gabanin ku suka ce to yanzu babu ahlul kitab a'a su ma ai littafin da wadancan suke aiki da shi shi suke aiki da shi na yanzu din da haka ba a cewa babu su amma auren su a yanzu can musulmi da suka aure su a karkashin daula ce ta musulunci suna da iko akan su ƴaƴanka ba za su san kafirai ba amma yanzu a America da Turai da sauran Australia da irin sauran kasashen su Russia su China in ka aure ahlul kitab ƴaƴan sai su zamanto suna iya tashi kafirai to ya za a yi musulunci ya baka dama ka ƙara adadin kafirai a duniya ba ka ƙara adadin musulmai ba to amma da yake waɗansu malamai suka sun bada wannan fatawa da waɗanda suke bada fatawa fatawa bil maqas su ce to ai tunda an ce ya halatta mu aure matan su ma ya halatta su aure matan mu a'a su mushrikai an ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aura musu sai sun yi imani su ba a samu nassin da ya taksisin su ba ina fata ana fahimta ta don haka dai ya kamata musulmi a yi hattara Allah yi mana mai kyau to wannan shine karshen wannan mas'ala da malam ya kawo a karshen wannan aya yanzu kuma za mu dawo a cikin littafin wato as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi domin shine ya kawo aya wadda take akan jerin ayoyin Al-Qur'ani ah mas'ala ta 380 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in kila idan aka ce dinul haqq addini na gaskiya huwa jumlatul huda shina daga cikin shari'a fama fa'idatu atfihi alal huda menene fa'idar da an kai atfinsa akan aka hada shi kenan da kalma ta huda fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine wanda ya turo manzonsa an gane ko bil huda da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya to ai addini na gaskiya shine shari'a suratul tauba aya ta 33 wani zai cewa to ya akai akai haka malam yace to ga amsa kulna zamu ce al muradu abinda ake nufi bil huda da huda shari'a هنا أنا القرآن شيني القرآني كنا سيد من هو الذي أرسل رسوله بالهدى الله شيني تورو من زنش دا القرآن ودين الحق كنا وبدين الحق دا الدين نغسكيا الإسلام شيني الدين المسلمتي وهما متغايران ما أنا سو دا أبوبواني دبان دبان دا الغيرنا wani ja a gairuka wurin ka yazo sai a ce mutaghayira ne kinan mabambanta to shine abin da malam ya kawo to mas'ala abai amsa ta biyu malam yace asani amsa ta biyu annahu cewa wa in kana dakhilan fi jumlatil huda ko da ya kasance shi addini na gaskiya shina cikin wato shari'a kina ma'ana ma'anonin da shari'a take dauka domin tana da fadi na ma'ana walakinahu khassahu bizikri Allah ya keɓance dinin haƙi ya keɓance shi da ambatu tashrifan lahu dan a nuna girmamawa wa tafdilan da fifiko kama fi ƙaunihi ta'ala kamar da ya zo a cikin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawat ku kiyaye salloli was salatil wusta da sallah ta tsakiya. An gane ko? Kenan ko sallah ta tsakiya ai tana cikin salloli. Waɗansu malamai suka ce sallar la'asar ake nufi, waɗansu malamai suka ce kuma sallah ta wato asuba ake nufi. waɗansu malamai kuma suka ce dukkan salloli guda biyar wasu suka ce azhar ce saboda tana tsakanin wato asuba da kuma la'asar waɗansu suka ce a'a wato la'asar la'asar ce saboda tana tsakanin wato magriba da da azhar waɗansu suka ce magriba ce saboda tana tsakanin isha'i da kuma la'asar waɗansu suka ce asuba ce saboda tana tsakanin isha'i da kuma sallar azhar to almuhim wasu kace kuma azhar ce saboda tana tsakanin asuba da kuma la'asar da azhar don haka dai akwai maganganu guda daban-daban waɗansu ce ko ce sallah sun zaɓi ɗaya daga cikin su amma dai zance da aka fi zaɓa shine ko guda biyu ne ko a ce sallar asuba ko a ce sallar la'asar shi yasa mai zo cikin hadisi afqalu salati ala al munafiqin salatul isha'i wa salatu subh sallolin da suka fi nauyi ga munafikai sallar asuba da kuma sallar isha'i saboda sallar isha'i an zo an yi ayyuka an ƙare an gaji sai su ji wahalar yinta sallar asuba kuma ana bacci in ba mai imani ba ba mai iya tasowa a lokacin sanyi ya zo ya alwala ya je sallar asuba musamman kuma bale an ce yana da amarya an kai mai amarya cikin wannan satin kaga abubuwan sun yi nauyi sai mai imani wa qaulihi ta'ala da kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala kuma wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala an gane ko jibril da mikal akwai kira'o'i daban-daban mu so yana iya komawa cikin littafin littafin qira'at ya ga qira'atul mutawatira yaga jibril yadda ake karanta shi da kuma mika'il shi ma da yadda ake karanta shi akwai shigogi daban-daban in ka je wanda baka sani ba kai hattara to kenan da an ka ce was-salatil wusta ai sallar wusta tana daga cikin salloli sai aka keɓance ta don a nuna muhimmancin ta shi ma da an ka ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wanda ya zamanto maki ne ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa sai an ka ce wa jibrila wa mikala da jibril da mika'il to amma da jibril da mika'il ai suna cikin mala'iku an keɓance su saboda nuna wato wata daraja da suke da ita ina fata an fahimci ni kamar a ce misali ne mutanen gari kaza sun zo har da sarkin garin to ai sai sarkin garin yana daga cikin mutanen garin to amma saboda matsayinsa ake kallo ko ko a ce mutanen kaza sun kasa kaza sun zo har da shugaban kasar to kaga ai shi shugaban kasar cikin mutanen kasar yake amma saboda matsayin da yake da shi a kasar shi yasa aka keɓance shi ban sani ba ko mutane yan uwa sun fahimci abin da malam ya kawo to a nan kafin mu je a mas'ala ta gaba za mu ɗan ƙara da abubuwa guda biyu na farko abin da ya shafi wannan ma'ana shine cewa da an kace bil huda wa dinil haqq ana iya bambantawa a ce alhuda ita ce shari'a dinul haqq ita ce addinin musulunci shine shari'a din domin nan malam da ya kawo dinul eh, alqur'ani eh, da da musulunci domin shi alqur'anin shine yazo da musulunci kin shine bambancin su amma in mun ka dibi alhuda shari'a dan a nuna addinin musulunci shari'a ne sannan da yace wa dinil haqqi ya bashi wata sifa duk da yake alhuda ita ce dinul haqq saboda a nuna akwai addinai waɗanda ba na gaskiya ba kenan nan shari'a yana nuna wasu suna kan bata kishiyar shari'a shine bata dinul haqqi addini na gaskiya kishiyarsa shine addini wanda ba na gaskiya ba kenan sai zamanto an ƙara samun fadin ma'ana shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab kaga ya nuna akwai addini wanda ba na gaskiya ba waɗanda suke yin addini wanda ba na gaskiya ba ina fata an fahimci ni shi yasa an kace addini ba kullum musulunci ake nufi ba kamar yadda wadansu suke cewa a wani lokaci an kace addini cikin alqur'ani kafirci ake nufi Allah subhanahu wataala ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din lakum dinukum addinin kuna gare ku ya ku mutanen Makka mushrikan Larabawa addinin su kuma kafirci ne kuma Allah subhanahu wataala ya ce a cikin suratu Yusuf kadhalika kidna li Yusuf kama haka ne muka ba Yusuf an damar da zai iya shirya yadda zai kama dan uwansa ba wai kidna ba Allah ya makirci ko ba haka ba ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yasha Allah annabi Yusuf bai kasance ya riki dan uwansa ba fi dinil malik a cikin shari'a ta sarki shari'a wannan sarki kuma ba musulunci bane ina fatan ana fahimta ta wannan sarkin ba akan addinin musulunci yake ba kidan kaga kalma ta din sai ai hattara ba kullun take zuwa tana nufin musulunci ba wannan shine abu na farko da zamu kara sai abu na biyu shine game da abin da ya shafi wato har da alkur'ani waɗannan ayoyin suna kamanceceniya da juna wajen huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala din kulli tun ma farko zamu fara ne da ayoyin da suke gaban waɗannan ayoyin yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim a cikin suratul tauba yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim a cikin suratul saf kenan an a cikin suratu at-tauba liyutfi'u a cikin suratu wato as-saf wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu can kuma cikin suratu as-safi wallahu mutimmu nurihi ko mutimmu nurahu a wata qira'a kenan nan sai mu hattara nan wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu a cikin suratu tauba can kuma wallahu mutimmu nurihi ko mutimmu nurahu walau karihal kafirun sai abu na gaba walau kari hal kafirun da walau kari hal mushrikun dukkan su sun zo a cikin suratu saf ya zo a cikin suratu saf ya zo a cikin wato suratu at-tauba amma yadda zaka yi ka rike su ita ce ka'ida daga cikin ka'idodin da malaman har da alqur'ani suke bayarwa shine in ayoyi ko kalmomi suka zo masu kamanceceniya da juna to sai ka kalli wanne ne gaba wanne ne baya idan ka kalla sai ka dibi kowanne da wani harafi yake farawa to in ka kalli harafin da suke farawa da su to shikenan babu matsala kenan sai ka duba in akan tartibi ne na huruful hija'iyya harufa na a ba ta sa irin yadda suke hazuwa ya to sai ka ce ala tartibi huruful hija in ya zo sai ka ce ala khilafi tartibi huruful hija yanzu nan da yace walau kare hal kafirun sannan yace walau kare hal mushrikun cikin suratu saff yace walau kare hal kafirun sannan yace walau kare hal mushrikun sai ka ce kam domin kafun ita ce kafiruna mushrikuna kam kariki kenan kafun take fara zuwa sannan mimun kuma a tsarin haruffan larabci haka ne ma in ka ce kafun lamun mimun kenan ala tartibi hurufil hija amma wani lokaci sai zo ala khilafi tartibi hurufil hija harafin da ke zuwa a cikin tsarin haruffan jerin haruffan larabci ba shi ke zuwa na baya ba na farko ba sai ya zamanto na farkon kenan juya su aka yi kenan ta fuskar har da kenan sai ka riƙe a juye suke misali wajen ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a to duka akwai ayoyin da a cikin bakara duka haka suke farkon su amma na farko wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun kaga sai an kace wala yuqbalu minha shafa'a an ka fara da shinun wala yu'khadhu minha adlun sannan an ka kai ga ainun kuma ga ka'idar hurufu na larabci haka suke shi wato shinun swadun dadun ta'un za'un ainun kenan sai ka rike ayoyi na biyu na farko kenan na suratul baqara masu kamanceci na da juna shinun ta gabaci ainun kuma haka ne tsarin yake a cikin huruf na alhija in ka je ayoyi na gaba shi kuma ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha shafa'a annabi sai anka ce wa la yuqbalu minha adlun sai anka fara da ainun wa la tanfa'uha shafa'a sannan anka zo zuwa ga shinun kaga wannan ya saba ma tsarin huruf na alhija na larabci ka'ida ce mai kyau mai muhimmanci a cikin har da alkur'ani ɗaliban ilimi za su yi amfani da ita to kenan walau kare halkafirun walau kare halmushrikun nan da yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli akwai shi a cikin alqur'ani gurare daban-daban akwai shi cikin suratu nan eh at-tauba akwai shi cikin suratu saf akwai kuma a cikin suratu al-fath kenan nan yadda zaka bambanta su huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun anan cikin suratu tauba ya ayyuhalladhina amanu inna katiran min al-ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwala an-nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah a cikin suratul fath huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida a cikin suratul saf huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin ayatin tunjikum min azabin alim to wannan abin da ya shafi har da kenan to ina ganin sai mu tsaya akan wannan insha Allah ta'ala duk da yake wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun a cikin suratu saf imamu hafs da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu ibnu kathir sun karanta mutimmu nurihi sauran kuma sun karanta mutimmu nurahu mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 381 a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace li yuzhirahu Allah ya rinjayar da shi domin az-zahru shine baya to yuzhirahu bayan dan adam kuma abu ne ko kuma bayan abu abu ne mai karfi domin da ita ake taimakawa dan saboda ɗaukar kaya masu nauyi to kenan in an ce an wato an rinjayar da shi kenan kamar an bashi karfi an karfafa shi li yuzhirahu ala ad-din kulli don Allah ya fifita shi akan kone addini ya bashi rinjaya akan kone addini walam yaqul ala al-adyan kulliha bai ce ga dukkan addinai ba ma annahu azharahu ala al-adyan kulliha tare da cewa Allah ya rinjayar da addinin musulunci akan dukkan addinai qulna zamu ce al-muradu bid-din huna abinda ake nufi da addini anan ismu ismul jinsi suna na jinsi kenan al sai ta zamanto jinsiya jinsi dini kenan ake nufi wasmul jinsi المعرف باللام يفيد معنى الجمع شيكو اسم جنس wanda an ka kawo ma alif da lamun yufidu ma'ana al-jam' sai ya kuma ma'anar jam'i kama fi qaulihim kama yadda aka faɗa kathura dirhamu dirhami ya yawaita wa dinaru da dinari fi aidin nas a cikin hannun mutane to nan da an ka ce ad-dirhamu wa dinar ana nufin ad-dirahim da ad-dinar domin al-jinsiya ce sai zamanto ana nufin jinsu darahim da jinsu ad-dananir wannan shine abin da ake son a ce kuma ko cikin Qur'ani zaka ga wannan wanda zai ce to kai kaje an ce wai aljinsiya to ina ma Qur'ani ya san da wani aljinsiya da wani alistigraqiya a a dan uwana Allah subhanahu wataala ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda akan tauhidi duk da ke akwai ta fassara mutane sun kasance akan shirka to ya an ce akan tauhidi annabi adam domin kurun guda goma da suka zo a zamaninsa dukkan su akan tauhidi suke illa sabani akan dan annabi adamu daya wanda ya kashe dashin shi musulmi ne ya kashe shi ko kuma kafiri ne to amma abinda malaman tafsiri suke nunawa da an kace fa asbaha min al khasirin yayi hasara duniya sai lahira suke cewa wato sai zamanto kamar matsayin kafiri ne tunda duk wanda zai kashe wani mutum sai ya ɗauki nashi rabo a cikin wannan to kaga ko da an kaddara musulmi ne azabar sa ai za ta yi tsawo kwarai da gaske domin ya abin nan to ballantana ma dai fa asbaha min al-khasirin malaman tafsiri suka nuna yayi hasarar duniyar sa da lahirar sa wannan na farko kenan na biyu kuma da an kace ibnai adam wasu sun kace a'a daga cikin bani isra'ila ne domin dukkan mu ana kiran mu ya bani adam ya bani adam amma sheikh muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin yace yana nuna cewa dan annabi adamu ne na tsatson sa na farko domin karinar da ya aiki da ita shine fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi sai Allah ya tayar da hankaka wasu sun ce hankaka ne guda biyu to qur'ani ya ce ghuraban kuma dai ya kashe dai sai turbude shi sai suka ce to nan guraban jinsi na alguraba ake nufi kamar da inda yace iz qarraba qurbanan lokacin da sun gabatar da kaga mutum biyu ne sai ce qarraba qurbanan jinsin abin gabatarwa kenan wannan ya kawo wannan ya kawo sai ce to yace sai ya kasa bai sani ba sai da hankaka ta nuna mishi yadda zai turbude dan uwansa da ƴaƴan da bani Isra'ila ne da a wannan lokaci ai an san da ake turbuɗe mutum a zamanin bani Isra'ila su sun yi aiki ne da qarina min ajli dalika katabna ala bani Isra'il amma wagga qarina ta ba Allahu ghuraban yafhasu fil ard ta fi karfi wallahu ta'ala a'lam to almuhimmu dai sai ya zamanto nan da an ce ummatan wahida in mun ce ‘ya'yan ƙurun guda goma na annabi Adam ƙarni guda goma shekara dubu kenan sun kasance akan tauhidi shine abin da dai malamai sun kenan ummatan wahida ala tauhid kenan sai zamanto annabi adam ake nufi kuma nasoshi sun fi amma waɗanda suka ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance akan shirka kenan ummatan wahidatan ala shirki sai a fitar da karnin annabi adamu domin annabi nuh ya iske mutane akan shirka ya musu wa'azi sauran annaba sun iske mutane akan shirka suka yi musu wa'azi duk da ke wannan fassara bata ci karo da wancan fassara ba amma nasoshi abin da suka fi nunawa wancan na zamanin annabi adamu sai zamanto an yi taksisin dan annabi adamu da hadisi yace akan qurunul karni guda goma akan abin gaban da dan annabi adamu na farko wanda ya kashe wancan akwai sabani duk da yake zahirin qur'ani bai nuna kafirtarsa ba amma dai malaman tafsiri sun ce fa asbaha min al-khasirin yayi hasarar duniyarsa da lahirarsa ina fatan ana fahimta don saboda in ka ji malamai sun faɗi magana akan fassara ya kamata kai hatara to shikenan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko annabawa kaga nan mubashirin suna bushara wa munzirin suna masu gargadi wanda yake nuna cewa ashe annabi wanda suke cewa annabi shine wanda ba a umarce shi da yayi wa'azi ba kar ko matarsa ba a ce ya gaya ma ba wannan fasarar ta saba alqur'ani don ga annabawa Allah ya ce mubashirin wa munzirina suna bushara kuma suna gargadi kenan sai zamanto annabi ma yana gargadi sai dai malamai suka ce to wa anzala ma'ahumul kitaba sai Allah ya ba su littafi to alhali nan al alkitaba littafi daya to kuma annaba ai ba littafi guda aka ba su ba da nassin alqur'ani annabi Musa an bashi at-taura annabi Isa an bashi injila annabi Dawud an bashi zabura ko mu ce annabi Musa an bashi littafi Ibrahima tunda Qur'ani bai taɓa cewa ya ba Musa at-taura ba sai dai a ce an bashi alkitab littafi malaman tafsiri ne suke cewa at-taura an kai ijma'i akanta to sannan dai Ibrahima an bashi suhuf an gane ko suhufi Ibrahima wa Musa to in an ka ce manzanni tunda yake waɗannan annabawa ne kuma annabawa eh, dukkan manzo ai annabi ne to menene bambanci tsakanin manzo da annabi sai malamai suka ce shine an ba ana iya ba annabi ba ba annabi littafi ba amma an ba manzo littafi malamai suka ce shi ma wannan kuskure don Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba kuma kan annaba yake magana farkon ayar ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitab an ba su littafi to amma abin da ke bambanta manzo da annabi shine shari'a sabuwa galibi annabi za a bashi shari'a ne wato ko a bashi a bashi littafi amma a ce ya aiki da shari'a wani annabi in ma an bashi littafin to amma shi manzo shari'a sabuwa ake bashi shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul ma'ida yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu mun saukar da at-taura a cikin ta akwai haske akwai hudan wa nur shari'a da haske kuma ba cikin at-taura kadai akwai shari'a da haske ba dukkan littafin Allah akwai haske da shari'a cikin su sai dai in an sabanna ciki to wannan bannan ita ta adduhu a fitar da ita ba magana Allah bace sai Allah ya ce fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu waɗanda suke hukunci da at-taura annabiyuna annabawa kina kaga ashe tare da su annabawa ne kuma tana yiwa an ba su littafi amma kuma sai aka ce su yi aiki da shari'a ta annabi Musa to wa anzala ma'ahumul kitaba an ba su littattafai aljinsiya ce domin ba littafi guda ne aka ba annabawa ba bai yiwa duk annabawa ba su littafi daya da nasi na alkur'ani don haka irin waɗannan ababen kada ai saurin ƙaryatawa in baka san abu ba ka koma kai karatu mai kyau don ka gane yadda ake fitar da masaloli ba wai kawai an faɗi magana ba ka ce ba haka nan bane kuma ya ka zo an ka dibi nasoshi abin ya tabbata sai zaman ma littafin da kake takaba da shi alkur'ani da ka fahimce shi sai zaman ma ka ƙaryata shi baka sani ba Allah kai mu tsari to wannan kenan to wannan malam shine abin da malam ya kawo yace kenan jinsi ake nufi shi yasa mun ka kawo wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam akwai mas'ala a karkashin zancen dan annabi adam da ake kawo wani hadisi cewa duk wanda ya kashe wani mutum dukkan zunubin shi za a doka za a kara mishi wannan zunubi imamu ibnu kathir in manta ba ya kawo cewa wannan hadisin ma da suke cewa bai inganta ba kuma sannan kuma ya saba mana soshi na alqur'ani don Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra dan haka ɗaliban ilimi sai a hattara a kawo wannan hadisi a zo a ce hadisi ne ko ko a ce a'a da ka kashe mutum duk sa ka dauka a'a za ka ɗauki laifin kisan da kai masa amma zunubin da ɗaukar makansa wala ta ziruwa ziratun wizar ukura in ka ɗauki mishi dukkan laifi kenan ba za a yi masa hisabi ba wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 382 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita a cikin hanyar Allah aya ta 34 a cikin suratul Tauba farkon ayar inda Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wadanda suke taskance zinariya da azurfa ma'ana arzikin su wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita a cikin hanyar Allah ba sa fitar da zakka kuma ba sa fitar da haƙƙin Allah nan suna iya ɗauka cewa nan zakka ake nufi cewa ba sa fitar da zakka dan haka an kace fa bashirhum bi azabin alim ai musu bushara da azaba da take mai radadi To, malam ya ce wal mazkuru abinda an ka ambata azhabu wal fiddatu zinariya da azurfa fa a'ada dhamir ala ahadihima sai mai da dhamiri zuwa ga daya domin da yace wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata bai ce wala yunfiqunahuma ba sai ce wala yunfiqunaha mai jin larabci qulna mala yace to amsa a'ada ad-damira ala al-fidda an maida damiri ne zuwa ga al-fidda ita ce azurfa li'annahu aqrabu mazkur domin ita ce aqrabu mazkur mafi kusa tunda an ce adh-dhahaba wal fidda kuma fidda tana da ta'un ko da ma a larabci kina sai zama to damiri ya kuma zuwa ga ita kuma ita ce mafi kusa don mafi yawancin lokuta ad-damir yarji ila aqrabi mazkur wato damiri shi na kuma ne zuwa ga mafi kusan abinda an ka ambata amma ba ko da yaushe ba galibi na ba ko wani wuri ba malam yace auli annaha aktharu wujudan koko Allah yace wala yunfiquna saboda ita aka fi yawan samu fi aidin nasi a cikin hannayen mutane domin zinariya tana da wahala fa yakunu kanzuha akthar sai ya zamanto taskance ta yafi yawa shi yasa sai magana akan ta wa nadhiruhu wa nadhiruhu irin tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi lokacin da Musa yace ma mutanensa ya qaumi ya ku mutane na to shine abinda malam ya kawo wa iz qala Musa li qaumihi lokacin da annabi Musa ya ce da mutanensa an gane ko ya qaumi ya ku mutane na a wannan ayar tana yiwa an yi kuskuren abin da ya kamata a sa domin bai bayyana ba ina abubuwa guda biyu da aka faɗa sannan kuma sai aka abin nan sai aka shafi ɗaya duk da yake sun kawo shi ne a cikin wato abin nan suratul baqara aya ta 54 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم تو أكرشن آية hamsin da hudu da sun kace a cikin suratul baqara wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwa tawwabur rahim to kaga anan an kawo amma bamu ga inda an ka kawo abubuwa guda biyu babu guda yana yiwa malam mai littafin yayi kuskure ko kuma su buga littafin su kai kuskure ko ko ni ne ban fahimta ba wallahu ta'ala a'lam to malam yace asani na biyu amsar da mai suka bayar a karkashin wannan annahu a'adha ad-damira 'ala al-ma'na kenan damirin yana koma ne zuwa ga ma'anar zahab wal fidda ba yana koma zuwa ga lafazin kalma da zahab wal fidda ba yace li annal maknuza domin abinda an ka taskance dananir an gane ko li annal maknuza abinda an ka taskance da nariru dinarai ne wa darahimu da dirhamai wa amwalun da dukiyoyi kenan suna da yawa kenan sai an ka ce wala yunfiquna hakinan ba sa ciyar da dukiyarsu wa nadhiruhu qawluhu ta'ala tamkar irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatani, idan ta'ifatani jama'a guda biyu minal mu'minina, an gane ko na daga muminai, an gane ko wa in ta'ifatani minal mu'mini naqtatalu idan kuma za a tsaya wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu domin in za a hada za a cewa minal mu'minina iqtatalu ba a cewa minal mu'minina iqtatalu wannan kuskure ne sai a hada nunun da ta'un domin hamzatu wato waslin ne to wa in ta'ifatani minal mu'minina idan an ka samu jama'a daga jama'a biyu na mu'minnai kaga koda sun yaki ba shike nuna sun kafirta ba kamar yadda yan shi'a suke amfani da yakin da sahabbai suka yi su ce sun kafirta to gashi Allah ya ce jama'a biyu na mu'minnai iqtatalu suka yaki kaga wanda bai fitar da su daga cikin musulunci ba suratul hujurat aya ta tara malam yace li anna kulla ta'ifatin mushtamilatun ala adadin kathir domin kowace ta'ifa kowace jama'a tana da adadi mai yawa shi yasa yace wa in ta'ifatani minal mu'mini bai ce iqtatalata ba sai ce iqtatalu suka yi yaƙi saboda an hankalta ma kowace ta'ifa ta fuskar lafazin ta ta'ifa mu'annas ne ta fuskar jama'a da ta kubsa jama'a ne masu yawa wa kaza qawluhu ta'ala kamar haka ne fadar Allah subhanahu wa ta'ala hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim hadhani waɗannan khasmani jama'a ne kenan fariqani khasmani jama'a ne biyu masu jayayya ikhtasamu bai ce ikhtasama ba sun yi jayayya fi rabbihim a cikin al'amarin ubangijinsu an gane ko nan fi amri rabbihim a cikin al'amarin ubangiji domin ba a cewa suna can cikin cikin ubangiji suna yin kaza domin Allah ba a sifanta shi da wato yana ana cikin sa suratul hajj aya ta 19 ya'ni almu'minina wal kafirin nan mu'minai da kafirai shi yasa ce ikhtasamu bai ce ikhtasamata ba an gane ko khasmani jama'a biyu masu jayayya kina an shafe fariqani to amsa ta uku malam yace athalithu anna al-arab cewa su larabawa idza zakarat shay'aini idan suka ambaci wani abu an gane ko yashtarikani fil ma'ana waɗanda suke tarayya a cikin ma'ana taktafi bi i'adati ad-damiri ala ahadihima sai su sun sai su wato wadata da ambaton damiri akan ɗaya ba sai sun ambaci ɗayan ba istighna'an bi dhikrihi an dhikril akhar sun wadatu da ambaton wancan saboda sun ambaci wancan din lima arifati sami' domin mai saurare ya san bi ishtirakihi ma fil ma'ana domin sun yi tarayya a cikin ma'ana domin hukuncin azurfa da na fidda duka guda ne shi yasa kenan sai an ka ambaci ɗaya din aka huta malam yace wa minhu qawlu hassan yana daga cikin irin wannan fadar hassan bin thabit sha'ir ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna sharha shababi sharha ita ce bidaya farkon kuruciya wa sha'ar al-aswada da kuma gashi baki malam yu'asa wato in ba a saba musu ba kana jununan sai ya zamanto hauka ma'ana lokacin da mutum yake cikin kuruciya yake da gashi baki in bai saba ma wannan kuruciyar ba da gashin sa baki yayi mashalo yayi ma sha'a yayi abin da yake so to zai zai zamanto mahaukaci ma'ana zai ayyuka waɗanda zai yi nadama akan su domin sai zamanto kamar mahaukaci ne ina fata an fahimci ni tasarrufin mutumin da yake da sabon balaga wanda balaga take tutsarsa ina fata an fahimci ni to anan sai yace inna sharha shabab wa sha'ar al-aswada ma lam yu'asa bai ce ma lam yu'asa ba ya kawo alif sai ce ma lam yu'asa domin hukuncin su guda ne walam yaqul ma lam yu'asa ya ma yace bai in ba a saba musu ba wa qawlul akhar da fadar wani faman yaku duk wanda ya kasance amsa bil madinati rahluhu kenan amsa ya wayi gari bil madinati a cikin madina an gane ko rahlahu wato kayansa na balaguro fa inni wa qayyarun biha la gharibun to inni ni wa qayyarun da wani mutum da ake ce ma qayyar biha game da wannan mata la gharibun baki ne to a marmakon ya ce fa inni qayya fa inni la gharibun wa qayyarun la gharibun sai ce fa inni wa qayyarun biha la gharibu duka sai kawo su guda biyu na fata an fahimce ni duk da yake waɗansu malamai suna ganin siga ta fa'il wani lokaci ana kalba a kallo kawai duk ana iya samun mutum guda ko mutum biyu ko muzakkar ko muannath fa'il ɗaya daga cikin abin da malamai suka kawo inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin bai ce inna rahmatallahi qaribatun minal muhsinin ba akwai maganganu na malamai malam yace walam yaqul la gharibani bai ce ba mu la gharibani baki ne guda biyu ina fatan an fahimta kenan nan da yace wala yunfiquna ha bai ce wala yunfiquna huma ba irin wannan ne abinda larabawa ma suna amfani da shi ina fatan an fahimta to nan yana son ya nuna cewa wanda ya wayi gari a cikin garin Madina to da ni da qayyaru ba cikin garin Madina muke ba shine abin da yake son ya ce dan an ce rahluhu nan kayansa na balaguro malam yace wa minhu qawluhu ta'ala kuma yana daga cikin fadar irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أتكن سورة التوبة آية 62 الله سبحانه وتعالى أنا مغنى كم منافقين كي تيوا yahlifuna billahi lakum liyurdukum munafiqai suna muku rantsuwa da Allah dan ku yarda da su ma'ana su Allah bai da kima a wajen su zasu yin rantsuwa da Allah su gitta sunan Allah dan saboda ku yarda da su kaga babu kaskanci irin wanda ke neman yardan mutane amma bai damu da yarda Allah ba yayi rantsuwa da ƙarya ya nemi yardar dan adam da ƙarya don saboda kawai ya cimma burinsa tunda ya san mutum yana yarda da Allah sai ya masa rantsuwa da Allah ko ya fake da addini don a bashi yarda yayi zalunci to kaga wannan abubuwa ne waɗanda ba su dace ba ko mutum ya fake da addini don ya cimma burinsa na duniya tunda ya san mutane suna yarda da 'yan anti musu Allah to tabi'a ce ta munafikai wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu Allah da manzonsa su suka fi cancanta an yurduhu su yarda da su shi yasa mai wannan ɗabi'a har kiyama in ya tashi sai ya yi kokarin yi ma Allah ƙarya Allah ya ce yawma yahlifuna yawma yab'athuhum Allah jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum ran da Allah zai tada su sai su yi mu Allah rantsuwa kamar da suke muku rantsuwa suke muku rantsuwa wa yahsabuna annahum ala shay su sa tsammanin akan wani abu suke wannan kaskanci ne da haka mutumin da yake gitta addini ko yake gitta suna Allah dan saboda ya cimma wani burinsa da duniya wannan alamomi ne na munafunci kuma kaskantaccen mutum ne wa qawluhu ta'ala kuma wallahu rasuluhu haqqu an yurduhu kenan bai ce haqqu an yurduhu ma ba bayan ya kawo Allah ya kawo manzo sai ce an yurduhu ya kamata ce an yurduhu ma malamai suka ce saboda yarda Allah da yardan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tare take ba a rarraba su wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ati'u Allah ku yi ma Allah ta'a wa rasulahu ku yi ma manzo ta'a wala tawallau anhu kada ku juya daga gare shi ku bada baya kaga bai ce wala tawallau anhuma ba saboda da'a Allah tare da da'ar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama take Allah ce ai masa da'a da haka cewa ba za a yi masa da'a ba hadisi ƙarya ne kaga akwai matsala domin ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah sannan ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu sannan ya ce الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كاغا أنت منذ ينا حالة تامسو ينا حرم تامسو yuhillu lahum at-tayyibat ya halatta musu dadada amma da izinin Allah wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ya haramta musu abin da yake mummuna da izinin Allah kinan wannan ya nuna cewa ashe da anka ce wala tawallu anhu kar ku juya ku ba manzo baya ko ko kar ku juya ku ba Allah baya duk ɗaya ne domin wanda ya saba ma Allah ya saba manzo wanda ya saba manzo ya saba ma Allah domin Allah shine ya turo manzo walaysa qawluhu ta'ala amma fadar Allah subhanahu wa ta'ala da inda Allah ya ce wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga kasuwanci harka ta kasuwanci za a yi cuwa-cuwa aw lahwan ko kuma abin da ke shagalatarwa in faddu ilaiha sai su wace su tafi zuwa ga wannan abin an gane ko kenan wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan in faddu ilaiha ake cewa masu karatun alqur'ani sai ya ce aw lahwan in faddu ilaiha wannan kuskure ne aw lahwan in faddu ilaiha domin lahwan din nan wato tanwini ne mai wato wanda yake yana da fathataini to asalin shi lahwan nunu sakina ce domin wawun din in ka yi mata fatha ka zo ka yi nunu mai sukun lahwan zaka karanta shi to yanzu kuma ga hamzatu alwasl ita ba a karantawa da ita ga nunu sakina to kuma ga can nunu sakina nunun biyu sun haɗu to nunun ta farko wadda a cikin tanwini ko wadda asalin abin da nunu sakina ce aka yi tanwini sai a yi mata kasra sai a ce aw lahwanin faddu ilaiha aw lahwanin faddu ilaiha masu karatun alqur'ani To wannan suratul Jumu'a aya ta 11 malam yace to ita wannan da anka ce aulahu wa faddu ilaiha ba ɗaya bane da wa idara au tijaratan ba ɗaya bane da wala tawallu anhu wa qawluhu ta'ala kuma ba ɗaya bane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man yaksib khati'atan duk wanda ya aikata khati'atan wato kuskure ko a ce zunubi au ithman ko laifi thumma yarmi bihi bari'an ba a ce thumma yarmi thumma yarmi bihi bari'an ya'un ba ta da wato abin nan ya'un mimun ba ta da ya'un saboda mi saboda wato abin da aka ce wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an an yi atafin sa akan fi'ili ne wanda yake wato na sharadi wa man yaksib kaga na an yi mishi sukuni khati'atan aw ithman thumma yarmi kaga thumma atafina akan yaksib to shi kuma yarmi asalin shi fi'ili na mai ya'un karshe harful illa rama yarmi shi ko duk fi'ili mai harful illa an gane ko ko wawun kamar da'a yad'u ko mai ya'un rama yarmi ko mai alif sa'a yas'a to in yana cikin haratul jazmi za a shafe wannan harafinsa sai a shafe harafinsa na ƙarshe di shi ba sukuni ake masa ba thumma yarmi bihi bari'an ba a cewa thumma yarmi bihi bari'an na fata an fahimta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil asalin shi alam tarani amma ba a cewa alam tara sai cikin wato shuzudan a cikin lugha an ce an ji wasu laraba suna faɗar wannan amma dai wannan ya saba malarci na alkur'ani to da Allah ya ce wa man yaksibu khati'atan duk wanda ya aikata zunubi aw ithman ko mummunan laifi ko laifi thumma yarmi bihi bari'an sannan ya jefi wani wanda yake bai aikata wannan laifin ba da wannan laifin suratul nisa aya ta 112 malam yace to wannan ayoyin guda biyu da na kawo ba su cikin min hadhal qabil ba su yin irin wannan tsarin na a hada abu biyu sannan a je da abu guda a hada su cikin damiri li'anna al-idmar thamma ya ce to shi abin da aka kumshi ko aka dunkule ko abin da aka shafe a can an ahadihima daga ɗaya daga cinsu li wujudi lafzatin saboda an samu kalima ta au da an ka ce au au kenan ya nuna cewa an rarraba wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan nan kuma da an ka ce wa man yaksib khati'atan aw ithman au amma can waɗancan wawu wawu an ka kawo wallahu wa rasuluhu ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu kenan na atafina amma nan da anka ce au au shi a wajen shi an bambanta tsakankanin su kenan tunda an bambanta kenan guda ake nufi kenan domini sai zama to ɗaya yake dauka anan da anka ce au lahwanin faddu ilaiha ko ko au isman thumma yarmi bihi bari'an malam yace wa hiya li ithbati ahad al mazkuraini ita au tana nuna an hada an tabbatar da ɗaya daga cikin abubuwa ba duka ba malam yace faman ja'alahu duk wanda ya sanya irin waɗannan ayoyin misali wanda anka ce au lahwanin faddu ilaiha ko au isman thumma yarmi bihi bari'a yace nazira hadha ya sanya shi faman ja'alahu nazira hadha ya sanya shi tamkar irin wancan faqad saha ya gafala ya yi mantuwa illa an yuthbita anna au fi hatin al-ayatin bi ma'anar wawu sai in ya ɗauki au a cikin wannan aya bi ma'anar wawu in an ce bi ma'anar wawu kenan sai zamanto wa idza ra'aw tijaratan wa lahwan wa man yaksib khati'atan wa isman kenan bi ma'ana wawun ta ɗauki ma'anarta ba ai a karatun qur'ani ba ma'anar da za a bata kenan kenan an bata ma'anar wawu kenan sai zamanto nan ma shi ma au lahwan faddu ilaiha zai ɗauka irin wannan hukunci da kuma au isman thumma yarmi bihi bari'a malam yace to wa fi hatain al-ayataini a cikin waɗannan ayoyi guda biyu latifa akwai wata hikma asalin latif shine abu mai taushi ma'ana akwai wata hikma lataif an ce lataif cikin littattafan tafsiri ana nufin wata hikma magana wadda take balaga wato wata hikma wadda a boye wahiya annal kalama cewa ko kuma latif shine abin da ya boyu ba kowa ke ganin sa ba wahiya annal kalama shine cewa wannan magana lammaqtada i'adatu ad-damiri ala ahadihima da ya hukumta cewa dole sai an kawo damiri a ɗaya daga cikinsu a adahu fil ayatil ula ala tijara a cikin aya ta farko sai Allah ya maido shi zuwa ga tijara da yace wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha domin tijaratan ita ta tana da ta'un bai ce ilaihi ba lahwan tunda shi bai da ta'un a cikin aya ta suratul jumu'a sai aka dawo da shi zuwa ga wato tijara wa in kanat ab'adu ko da ta fi nisa domin ba ita ce a mafi kusa ba shi yasa mun ce da an kace ad-damir yarji ila aqrabi mazkur ghaliban ba ko da yaushe ba yace to wa in kanat ab'adu wa mu'annasatan aidan kuma mu'annas ce kenan tana da ta'un li'annaha ajzabu domin shi kasuwanci shi yafi jan yafi ja li qulubil ibadi ga zukatan mutane an ta'atillahi ta'ala daga da'a Allah min Allah daga wasa daga shagala domin an ce Allahu misali kamar yanzu mutum da yake yana zuwa ne sauraron waka ya shagala amma an ce Allahibu kamar wa tijara kamar kasuwanci kasuwanci kuma saye da sayarwa ba ɗaya suke ba domin kasuwanci ya fi ɗauka hankalin mutane saboda mi saboda neman saboda nan ne ake samun kuɗi da riba ina fata an fahimce ni a samu masu gidan rana shi ko shagala wani lokacin ma rashin aiki ne yake kawo shi malam yace li annal mustaghilina biha akthar domin waɗanda suka shagala da kasuwanci su suka fi yawa minal mustaghilina billahi daga waɗanda suka shagala da wato abin shagala kamar wake-wake ko abin da ya kama da haka auli annaha ko ko shi kasuwancin aksaru naf'an kasuwanci a namiji a larabci mace ne at-tijaratu mace ne shi ko a Hausa namiji ne auli annaha ko don shi kasuwancin aksaru naf'an shi yafi amfani min lahwi daga shagala domin shagala kawai zaune da ake ana hirar banza ko kuma ana dan shaye shan abin sha auli annaha kanat aslan ko ko ita shi kasuwanci shine asali wallahu taba'an shi ko shagala ba yake domin asalin dan rayuwar dan adam yake kasuwanci shi kuma shagala dama wani abu ne wanda cikin wani dan lokaci yake zuwa can ba a rasa bane za a ce mu je mu dan shakata li'annahu darbun min at-tabal an gane ko wani nau'i ne na at-tabal bugun ganga abin da ake cewa ganga ko turu ko ba haka ba an gane ko liqudumiha li'annahu darbun bitabli domin shi lahau bugun gangani an gane ko liqudumiha ala ma urifa min tafsir al-aya liqudumiha saboda zuwan su zuwa zuwan kasuwanci idan muka duba lokacin da ana khutba ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana khutba sai an kace ga kayan kasuwanci can sun zo masu masu riba sai sahabbai suka tashi mutum goma sha biyu suka tsaya wanda yana daga cikin abin da yan shi'a suke suka sahabbai da su Allah subhanahu wataala ce duk abin da sun kai Allah ya yafi musu kenan dan wannan kuskure sun tashi sun je a mutum goma sha biyu suka tsaya wanda kuma da wannan ne wasu suka ce mutum goma sha biyu sun isa a yi juma'a da su har wasu suka ce sai mutum arba'in wasu suka ce mutum biyu gashi nan dai akwai maganganu na malamai mutum zai koma cikin littafin fiqh da littafin furu' ya ga abin nan almuhimmu dai saboda kasuwancin ne ya zo sai ayat ta sabka akan shi shi yasa aka yi magana akan ta shi yasa malam yace li qudumiha saboda zuwan ita tijara kin kayan tijara alama urifa min tafsirin aya game da abin da anka fahimta na tafsirin aya wa a'adahu fil ayati thaniya amma a cikin aya ta biyu sai Allah ya maida zamiri kina aya ta biyu a cikin suratul nisa alal ith alal ithmi akan zunubi da yace wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari an bai ce thumma yarmi biha ba ya maida zamiri zuwa ga abu na farko irin yadda ya maida shi a cikin suratul jumu'a yace malin yace alal ithmi ri'ayatan limartabatil qurbi dan saboda shi na an kalli cewa shi isman shi yafi kusa an hankalta ma wato martaba ta kusanci wa tazkiri da kuma kasancewar shi namiji sai ya hankalta mishi yana sai zama to kowanne akwai balaga da ta sa aka kawo wannan akan wannan abu na karshe kuma wanda zamu kawo saboda lokacin mu ya matso da an ka ce walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna wala yunfiqunaha ko da mun ce zamiri shi na zo koma zuwa ga fidda akwai abinda malaman nahwu suke kira malaman usul fiqh suke kira qiyasi to nan sai a fitar da qiyasi idan mutum ya taskance azurfa za a yi masa azaba saboda bai fitar da zakkarta ba to haka ne kuma wato zinariya ita ma ana fitar da zakkata to abin da yasa an kai masa azaba saboda bai fitar da zakka ba ta azurfa to ai kuma wanda bai fitar da zakkar zinariya ba kuma ita da tafi tsada ai ya fi zunubi ko kuma shi ma yana da zunubi sai ya zama to hukuncin guda ne shi yasa Allah bai kawo su gaba ɗaya ba kenan in an kawo gudan saboda hukuncin su duka ɗaya ne ba a raba wato abin nan kamar yadda malam Bahaushe ke cewa me raba dambe da wato fada kenan duk da yake akwai bambanci tsakanin su dan ita dambe sai an shirya kuma zarumta ce shi fada wani lokacin mamuwa ake yi ba tare da sai an shirya ba ko ba haka ba sannan fada galibi dambe don nuna jarumta ne shi ko fada don saboda kiyayya ne na fata an fahimce ni ala ayyati hal dai wannan shi ne abin da an ka kawo sai zaman to kenan ana iya kiyasin alfidda akan azhab wannan shi ne abin da malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala kuma ina ganin lokacinmu ya karato insha Allah ta'ala nan zamu dakanta abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh